أكرمك الله بسم الله فاجع مع صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج مكية وعزة وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النير ذات الوقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة البروج مكية سنتان وعشرون آية سورة كده ولا زي ما قلنا بروجوجي وتهنين دا wata yake gudana yake kaiwa da komowa a ciki shine Allah yake wada a can wani sura tabaraka allazi ja'ala fis sama'i buruja ayoyin da 22 ne bismillahir rahmanir rahim wa sama'i zatil buruj Allah ya rantsa da sama ma'akoshiyar burjoji alkawakib tauraro ne isna ashara burujan burji goma sha biyu taqaddamat ya gabatu a cikin suratul furqan waɗanda ake ce masu himlu da sauru da jauza'u da saradanu da usdu da sumbula da mizan da karfu da kautu da jadu da dalo da waɗannan a kansu ne wata yake tafiya ya kai ya komo shine sukan ce mashi ba ta kama da wuraren saukan tauraru din nan kenan miriha da himlu da karabu da zahara da sauru da mizan da usari da jauza to Allah ya rantsi da waɗannan abubuwa na ikon Allah da ya tara a ciki wal yawmil ma'ud Allah ya rantse da ranar da ya alkawari ranar sai ya zo shine yawmil qiyama ranar qiyama wa shahidin Allah ya rantse da mai shaida an ce wannan ranar mai shaida shine yawmul juma'a ranar juma'a saboda shine hajjul fuqara wal masakin wa mashhud da ranan abin shaida akai shine yawmu arafa kaza fusirat as-salasatu bil hadith haka na aka fassara wadannan kwan wannan wuri guda uku ma'ud ranan kiyama shahid ranan juma'a mashhud ranan arfa wal awwalu ma'ud wa thani shahid bil amali na farko ma'ud din ranan kiyama kenan na biyu yana shaida aiki don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tun ranan juma'a ana nuna mini aikin al'ummata gaba ɗaya waɗanda suka yi na kirki in gode wa Allah waɗanda ba su na kirki ba nema musu gafara na uku ta shaɗukun nasu wal mala'ikatu shine ranar arfa mala'iku da mutane duk za su zo wa jawabul qasmi mahzufun jawabin rantsuwa da Allah ce ya rantse da waɗannan abubuwa an shafe sadruhu farkonsa ta kaniruhu laƙar ƙutila a samun hudud hakika an la'anci ma'abota ramin da suka tsaga suka sa wuta an hudud ramin wuta a shak wato tsago ne bil'alli a cikin ƙasa annari badal ishtimalin minhu wuta ne kamar an kace me ya samun hudud aka ce annari wuta ne za ta wa kun ma'abociyar ruwa ma tuƙa bihi in izhum alayya إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إذ هم يا عند أصحاب الوجود الناس كذموا عليها أدورة دورنا وتن على جانب الأخدود على الكراسي بسا كجيرو قعود أذوني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود سوف ما سنا حلرتي akan abin da ake aikatawa da muminai billahi min ta'azibihin na azabtar da su bil da jefawa fin nari a cikin wuta in lam yarji'u an dinihim idan ba su koma gabanin addinin su ba shi hudud din nan an ce wani wuri ne a Yaman wato aka samu wani sarki kafiri har ma ya da'awan uluhiyya cewa shi Allah ne a bauta masa to yana da boka shi bokan nan duk abin da ya faru wuri bokan nan yake zuwa mai sirri ya ce a bincika mishi to da nan sai boka yake ce mishi ran kai da tsufa ya kama ni rayuwata ta tafi saboda haka wannan abun na tafi ba wanda zai iya ka turo mani yaro matashi a cikin waɗanda ka amince da su ya zo in koya mashi wannan harka ko da bani sai zaɓi wani yaro sai ya ce ya je ya dinga koyo to yaro nan zai wuce kullum sai ya samu wani baruhu bari wato malamin malamin yahudawa wanda yake kan gaskiya ya yi gidansa yana ibadansa to dai yaron zai wuce sai ya tsaya sai ya saurari maganan bayahudan nan sai abin ya dinga ƙayatar da shi daga nan sai ya wuce waje wajen boka kullum haka yake yi to ana nan nan in ya je wajen boka sai ce me yasa baka zo da wuri ba sai ya buge shi saboda ya tsaya wajen wannan barhuba ne din kullum kuma in zai dawo sai ya tsaya wuri in ya zo gida a ce me yasa kai jinkiri sai a dake shi rannan sai ya gaya ma barhuba ne cewa ga abin da yake faruwa ce to abin da za ka yi duk sanda ka je gida aka ce me yasa ka dade ka ce ai boka ne ya tsare ni in kuma ka je wajen boka ka ce me yasa ka dade ka ce an aike ni ne a gida aka ci gaba da yin haka to ana nan wata rana yana dawowa sai ga wani katon dabba ya tsare hanya ba mai iya wucewa sai ce yawwa yau zan gane shin baro ba nan nan shi fi gaskiya koko wancan bokan shi fi gaskiya sai ya dauki tsakuwa sai ce Allah idan al'amarin boka shine gaskiya ka kashe wannan dabba sai je ba dabba ba ta yi koyi ba sai ce to na gane ƙarya ne sai sake wa ɗaukan wani rutse ce Allah in al'amarin baruba ne shine gaskiya Allah ka kashe wannan dabban yana jefawa sai ta mace shikenan kuma sai kuma gari wani bai ne wani ya yi dalilin kashe shi nan daga nan kuma sai shiga warkar da mutane duk wanda ya zo amma sharadi in ka zo ba za ka biya kuɗi ba nawa zan biya a kai imani da Allah ɗaya ne kawai in warkar da kai sai je samu wannan barhuba ne barhuba ne ce eh ka ji abin da ya faru yau na gwada ku da kai da boka na san al'amarin ka ya fi gaskiya ga abin da ya faru ya ce wai wai wai to ina tabbatar maka ni ma yau kafi ne kuma bala'i zai hau kanka karka nuna ni karka kuskure ka nuna ne ita shi kenan yana nan ya ci gaba yana ta yi sai taruwa ake wajen shi yana magani amma duk wanda ya zo in makaho ne sai ce nawa za zan biya sai ce a kan imani da Allah daya in kai imani da Allah daya sai ya maka addu'a sai ido ya bude to ana nan shi wannan sarki yana da wani na kusa da shi wanda yake zaune da shi kud da kud sai ya makance an yi magani an yi magani an yi magani ba a samu ba sai ji labarin yaro sai kama hanya sai je wajen shi ya ce kaga kuɗi mai yawa tun naka ne in kawarkar da ni kuma ga garke nan duka in kana so ka ɗiba sai ya ce to ji ban son komi ka yadda allah ɗaya ne kawai in ka yadda allah ɗaya ne yanzu addu'a ka warke ce na yadda allah ɗaya ne ashhadu an la ilaha illallah sai addu'a sai idon shi ya bude da idon shi ya bude sai dawo kusa da sarki ya zauna ido ya ga sarki ya ga ido dara dara ya ce kai ina ka samu magani ya ce baka ji labari ba wai mai da maka da ido sai ce Allah da ya halice ni ya halice ka ina Allah ka ce Allah da ya halice ni ya ce Allah ubangijinka ubangijin ubanka shi ya warkar da ni ya ce lallai akwai masiba ya kama shi dinga azabtarwa ya dinga azabtarwa da ya ciwa ya ce nuna mun wanda ya koya maka wannan sai ce ai yaron nan ne da ka tura wajen boka ya kira yaro yanzu sihirin ka ai ya kai kana warkar da mai ciwon ido da ya ce a ba sihiri bane ni Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya ba kai wanda kake ƙarya ba na ba da gaskiya da shi daga wannan na samu aka dinga azabtar da yaro wa nuna maka wannan ya ce ai wannan malamin ne maruba ne aka kira maruba ne aka ce ya kafirce ma Allah ce shi ba zai kafirce ba ya kashe shi wannan na kusa da shi ya kashe shi wajen mutum da yawa wanda suka bi su ya kashe su ya ce to kai yaro me shawaranka ya ce a shawara na kan ai ba ni da wani shawara ina nan tare da allah nan guda ɗaya ya ce to kai ba haka za a yi ba ba zan kashe ka a banza ba a je a ɗauke shi a kai shi wani tsoro ruwan dutse wanda an ce daga ƙasan zuwa saman dutsen wajen kilomita takwas ne ya ce in an kai shi can sama a jefo shi ƙasa ya mutu aka ɗauke shi sai da aka je wurin can sama tsoro ruwan sai ce Allah ka isan mani da su sai suka mace gaba daya sai ya dawo sai jojin sarki ya ce na dawo ina mutanen na kai ce ai Allah ya isan mani su ya ce a a a wannan yaro akwai rikici ya ce ina masu iyo kuro ku ɗauki wannan yaron sai kun je tsakiyan kwale-kwale ku jefa shi a ruwa aka ɗauke shi sai da aka je tsakiyar kwale-kwale za a je mashi da ruwan ce Allah ka isan mani sai suka mace sai dawo wajen sarki ce na dawo ka dawo ya ce ya ce a a a a akwai rigima ni ba sai na kashe ka ya ce to in kana son kashe ni bari in gaya maka yadda zan yi mutu duk inda kai ba zan mutu ba amma yanzu zan koya maka yadda zan mutu in kana son mutu ka tara duk kasanka duk mutanen kasanka ka tara su idan ka tara su ga baki daya sun taru ni kuma ka daure ni ka dauki wannan kibiya nawa ba naka ba ka debi daidai kirji na ka ce bismillahi rabbil gulam kana neman kashe wannan da albarkan sunan ubangijin yaron ba kai ne ubangiji ba ka rabe ne zan mutu saboda tsaurin kai ya tara mutanen ya dauki kibiyan ya ce bismillahi rabbil gulam yana harbin yaro sai yaro ya mutu yana mutuwa sai mutane suka ce au ashe dama boka ƙarya ne don mun yi imani kuma ashe kai ma ƙarya ne boka ƙarya ne don mun yi imani don mun yi imani ya ce a a a sai wazirin shi ya ce to ka ga abin da kake gudu ya faru yaro ya maka wayo kowa ya musulunta ya ce aiko akwai bala'i to shine kutila ashabul hudu sai je ya haƙa rami babba ya hura wuta sai ya tara mutane ce kai ma ka musulunta ya to shiga wuta ka shiga dole kuma a tura ka to an ce mutane da suka fada wajen mutum saba'in amma Allah da ikonsa kamin su shiga wutan sai Allah ya ɗauke ransu sai su fada wutan to anan an ce wata mata ta zo da yaronta a baya ta ruga da gudu za ta shiga wutan saboda imani sai ta tunan tausayin yaro sai ta dawo sai yaro ya ce mama wutan da yake gaba ya fi wannan wutan da yake gaba za ki gama da shi in baki shiga ba ya fi wannan fada sai da aka yi na uku sannan ta fada da ta fada dai ya kashe su da wutan ya taso kuma ya zo ya kashe su gaba daya to shi ne Allah ya ce qutila ashabul hudud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود روي أي رواية أن الله أنجى المؤمنين Allah ya tsirar da muminai almulqin wanda aka jefa su a cikin wutan bi qabli arwahihim ya karbi rayukan su qabla wuquhihim tun gabanin su fada fiya shi yana ganin ya jefa rayayyu kana tsalle zaka fada wutan sai Allah ya cire ran sai gawa ya shiga gawa ta abin da ake wa kharajatun naru sai wutan ta fito ila man samma zuwa waɗanda duk suka zo wajen fa aharaqatu suka kuta kona su wa ma nakamu minhum ba su azabtar da su ba illa an yuminu sai kawai sun sun ba da gaskiya da Allah al'aziz buwaye fi mulki ya cikin mulkinsa alhamid abin godewa
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك القول الكبير
allazi lahu mulku samawati Allah nan da yake da mulkin sammai wal arli da kasa wallahu ala kulli shay'in shahidun Allah mai ganin duk abin dukkan komai ne ai ma an karar kuffaru al ma an karar kuffaru alal mu'minina abinda mu'mine suke in kafire suke inkari akan mu'mine illa imanuhum innal ladhina fatanul mu'minina hakika wanda suka fatini mu'minai maza walmuminati da muminai mata bil ihraqi da konawa thumma lam yatubu sannan basu tuba ba falakum azabu jahannam azabar wutan jahannama ya tabbata gare su bi kubrin da kafircin su walahum azabul khariq azaba mai konawa ya tabbata gare su ay azabu ihraqihim min almu'minina bil akhirah Allah zai azabtar da su sakamakon kona muminan da suka yi a lahira wakila an ce fi duniya tun anan duniya ne ma bi an kharajatin naru fa harakatuhum wuta ta fito ta kone su kama ta gaddama innal ladina amanu haqiqa wanda suka bada gaskiya wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai lahum jannatun gonaki ya tabbata gare su tajri min tahtiha har wanda korama ke gudana karkashinta zalikal fawzul azim wanda duk ya samu aljanna kuwa irin wannan wannan ya samu babban rabo alkabir babba إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
inna bana sharan bika hakika kamun ubangijin kabil kuffari da kafirai la shadidun wallahi yana da tsanani bi asabi iradatihi gwargwadon nufinsa innahu allah huwa yubdi'ul khalqa shi ya kage halitta bayan babu su ba komai ba kowa da allah ya kaga wa yu'idu shi zai mai da mu kuma bayan kowa ya mace fala yu'jizuhu ma yuridu abinda allah yake nufi bai gajiyar da shi ba abinda zai kasa yi tunda dai ya samar da mu daga babu kuma ya rasar da mu samar da mu zai wuya kuma wa huwal ghafur Allah shine mai gafara lil muslimina ga masu zunubi al mu'minina mu'minai al wadud al mutawaddid mai soyuwa ila aulihi zuwa ma'abotansa bil karamati da karamci zul arsh Allah shine ma'abocin al arshi falikihi wa malikihi mahalicin al arshi mamallakinsa sa المجيد mai girma bin rafi almustahiq li kamali sifatin uluwi shine ya cancanta da cikan sifofi na daukaka duk wani madaukaki Allah ne madaukakin sa fa'alun lima yurid Allah mai yawan aikata abin da yake nufi ne duk abin da ya ga dama zai yi la yajizu shi ba abin da zai gajiyar da shi
ألديك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في نفسهم والله بمراتهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ولديك يا محمد شن يعلمك يا محمد حديث الجنود حديث رندنا فرعون كينا وثمود ثموداوة بدل من جنود wasu guniya bi zikiri fir'auna ana atba'ihi ba a ce mutanen fir'auna ba aka ce fir'auna to tare da masu binsa gaba daya aka wadatu da ambaton sunansa wa hadisun hadisin da Allah ke cewa bai zo maka ba annahum uhliku an halakar da su bi kubrin da kafircin su wa hadha wannan Allah yana yi ne tambihun fadakarwa liman kafara bin nabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama in dai dagawa ne kuke da shi ba ku kai fir'auna ba wanda har yana cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi daga waya ce ana rabbukum ala ina yake Allah ce na halakar da shi to ku ba waɗannan kananan kafirai na maka kuma ku asu bal ladina kafaru waɗanda so kafirce fi takzimin suna cikin karyatawa bi ma zukira da abin da aka ambata wallahu min wara'ihim muhin Allah mai kewayewa ne da su ta gaban su ai la asima lahum ba mai karewa lahum gare su minhu daga Allah bal huwa qur'anun majid shi wannan alqur'ani qur'ani ne mai girma fi lauhin a cikin allo huwa fil hawa'i fawqa as-sama'i as-sabi'a kamin a saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana can a sararin sama a birbishin saman bakwai mahfuzin abin kiyayewa bil jarri min ash-shayatin daga shaydanu wa min taghayyir shay'in minhu kuma Allah ya kare ya tare alqur'ani daga musaya wani abu duluhu ma baina as-samai wal ardi tsawonsa tsakanin sama da ƙasa wa arduhu fadinsa ma bainal mashriq wal magharibi tsakanin gabar da yamma wa huwa shi lahum mahfuzun nan من درة اللؤلؤ بيضاء قاله ابن عباس رضي الله عنه نن القرآن كم أسوكت شي سما نفرقو ينا لوه المحفوظ ne da aka aiko annabi aka bashi fara bashi aika aka sauko da shi sama na farko to duk aka ba a kama annabi gaba ɗaya ba sai ana sun sauka mashi a hankali a hankali har zuwa lokacin da aka gama saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am سورة الخارج مكية وحياة أربع عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
سورة الطارق مكية سبع عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Allah ya rantse da sama wa tsariki da abin da yake aukowa cikin dare asluhu kullu atin laylan wa min yana daga cikin sa annujumu tawraru lidlu'iha dan suna hudowa laylan da dare wa ma adraka ma tsariq me sanashe ka menene mai aukowan mubtada wa khabaruhu fi mahalli al-maf'ul ath-thani li adraka wa ba da ma ma da ya zama na biyu matsarikun nan al'ula na farko kabar wa labarin wafi a cikinsa akwai ta'azimun lishani tsarik girman masha'anin wannan abin da yake aukuwa da daddaren al-mufassir mai fassara bi ma ba da huwa shine annajimu tauraron da ake ce masu rayya aw kullu najmin ko dukkan tauraro as-saqibu al-muliqu mai haske li suqbihi salam saboda ketawansa duhu bilau'i da haskensa in kullu nafsin kowane rai da ka gani lama alaiha hafiz wallahi Allah ya ce mun sa mai kiwo a kanta bi tabibi ma lama bayya mazidatu la alaiha hafizun kenan wa in muhabbabatu min asqilati wa ma ma'zuhum ay innahu in muhabbabatu min wallamu farikatu lamin nan mai rabewa ne da ya ce lama ɗin nan wata shididuwa fa in an nafiyatu wala ma bi ma'ana illa wal hafiz min al malaikati yahfazu amalaha min khairin kowane rai da ka gani Allah ya hada shi da mala'iku wanda suke kiyaye aikin ran na alkhairi da sharri wato kun mutum kenan ya san abin da yake yi Allah subhanahu wata'ala ya sa haɗa ka da mala'ika in ka kai a alkhairi ya rubuta in kai sharri ya rubuta wata ran abdullahi ibn abbas ya fito yana tafiya sai ga wani yaro sai na so ya jarraba imanin sai yana kiwon tumaki sai ce yaro ya ce na'am ina son ka sayar min da awakin nan guda daya cikin akwai nan sai ya ce a'a ba nawa bane ba zan sayar maka ba ba zan sayar maka ba ya ce a ka sayar mun sai ka ce ma mai gidanka akuya kura ta cinye daya sai abinda da yaron zai ce mashi sai ce aina Allah to ina Allah ina Allah faɗin wannan sai tasiri a zuciyar sai ya ce wannan bawan wane ne yace ya sai shi ya yanta shi ya sai awakin ma ya bashi to da ya gani sai ya ce aina Allah sai sunan shi ya zama aina Allah a wajen shi to Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ka sani ba duk abin da kake ciki akwai mala'ika tare da kai mala'ikan nan raƙibu da atidu ba wai ɗaya ne raƙibu ɗaya atidu ba dukkansu raƙibu da atidu ne na hannun dama mai rubuta aikin alkhairi raƙibu atidu ne wato mai sauraro wanda bai mushewa tare da kai na hannun hagun ma raqibu atidu ne mai sauraron aikin sharri bai gushewa tare da kai kuma bai baya gushewa to amma Allah subhanahu wataala ya ce ka tuna kai dan adam duk abin da ka aikata ba mun sa an rubuta in an je lahira ba wani wahala ikira kitabaka karanta ka fa min nafsika al-yawma alayka hasiba to ubangiji ya cewa idan mutum yana dagawa yana ganin shi wani ne dama ce ya gaya maka innaka lan tahnika Allah walan tadugal jibala dula komin girman kanka ba za ka iya kai tsawon dutse ba komin girman kanka ba za ka keta ƙasa ka shiga ba komin kan girman kanka kuda ya fi karfin ka komin girman kanka sauro ya fi karfin ka in ka dauki in sauro ya dame ka a daki sai ka dai kaman ka dauki gora ka jefe shi in ka dauki goran ko ba inda za ka buga kuma ya fitine ka shi daya to kai dan adam me ya kawo daga ka dubi asalin ka mana shi na lashe fal yanzu insan mutum ya yi duba mana nazarar itibari duba na lura min makulik da wani abu ne aka halice shi ne ayi shayin in bai sani ba ga abin da aka halice shi da shi za a gaya masa
خلق من ماء دافق يخرج من بين الجلد والترائب إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر
in bai sani ba jawabinsa kuli gamin ma'in dafi an halice shi ne daga ruwan mani mai tunkudan juna zindifagin min ar-rajuli wal mar'ati fi rahihima mai tunkuda daga tsotsan namiji da mace a cikin mahaifa shi maniyin nan ya haru yana fitowa min bainin sulbi tsakanin kafada tsakanin tsotso wata ra'ibi da kafada lil mar'ati ga mace wahi idza musaddid Allah da hikmansa sai maniyin namiji da na mace sun haɗu sannan ake samun ɗa shi na mace yana fitowa daga kirji ne kusa da zuciya shi ko na na na namiji yana fitowa daga kwakwalwa ne sai ya taru a baya sai ya ba lunsaye haka Allah ya yi wayar jinsu sai su haɗe sai su shiga mahaifa to hukuman Allah shi uwa sai ta fi son ɗa saboda ya fito daga zuciya ɗa ya yi ta saba ma uwa ya ta saba ma uwa kowane hali ya zo tana son sa saboda shi abin ruwan mani da ya fito daga kirji ne kirji kuma makocin zuciya ne ya zo ƙasa shi kuma uba nashi ya fito daga baya ne shi kuma sai ya ta sausayin ɗan ya ta sausayin ɗan ko ya ji ya samu ko bai koshi ban dan shi ya koshi shi ya koshi in dan in aka ce gidanka ba abinci aka ce yara sun koshi ai shikenan kai kuma sai kai tsayi to Allah subhanahu wataala yayi wannan hikima in baka sani ba dan adam to ga bayin da aka same ka min bainus sulbi wat tara'ib innahu shi Allah ta'ala ala rajihi laqadir mai iko ne akan mai da mutum ba asli insani ba da mauti bayan mutuwansa fa idza tabara asluhu idan mutum ya san asalinsa alima annal qadir ala zalika qadirun ala basi zai san cewa Allah mai ikon yin haka yana da iko bisa ta da shi yawma tubla sarair ranar kiyama rana kenan wanda ake jarabtar abubuwan da yake boye tukshafu sarair lama'irul qurubi bil aqaidi wan niyyat abinda zuciya ya kulla a cikin akidodi da niyya wannan rana fa akwai ban tsoro a ciki yau mutum da sana'ir ba za ka ga wani kana ganin babban mutum ne a lahira a duniya wani babban mutum ne sai Allah ya tona shi a ranar kiyama ga wanda kuke ja ba kame mani wani zai zo kana ganin mutumin kirki ne ai aikin kirki yake da an je lahira sai Allah ya ce ai ni na sa wanda ke zuciyanka kai don a faɗa ne an faɗa a kai huta malami ne kai mai sarauta ne kai mai kuɗi ne kai to Allah ce rana ne ba tubla sara'ir yanzu a duniya in ka zo ka ce kai mumini ne aka kana sallah ai an gama to amma abin da ke zuciyanka wai sani ko yanzu misali taron nan namu kowa ya zo karatu ne to in wani ya zo sata wai sani ko wani abin da ya kawo shi sata to abu ne na zuciya ko kuna karatun ku shi yana duban yadda zai sata to a lahira yau matubla sara'ir abinda za ka iya ɓoyewa a duniya a barka da shi wannan sai allah lahira kan sai an tona sadaka duk abinda ka kulla na aƙidodi da niyoyinka allah zai bayyana to kaga nan yake cewa mutane akwai jahilci sai a dinga cewa aƙida aqida aqida aqida wani abu ne a zuciya duk musulmi mai sallah aqidarsa ɗaya Allah ɗaya ne duk musulmi in dai zai kofa goshi a ƙasa ya yi sallah kowane irin abu yake da fahimta a aƙidarsa ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne saboda haka sai dai a ce fahimta amma ba aƙida ba sabani aƙida babu shi a musulunci duk musulmi Allah ɗaya ne kowane irin aƙida za ka ce Allahu akbar ni zan ce Allahu akbar wancan zai ce Allahu akbar wancan zai ce Allahu akbar za mu dubi gabas za mu yi sallah za mu ɗauki alƙur'ani Allah mu ɗaya ƙur'anin mu ɗaya annabin mu ɗaya kiblan mu ɗaya makkan mu ɗaya to ina sabani aƙida sakanin fahimta kawai to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a lahira ne za a gane cewa wannan aqidarsa da gaske ne ko ba da gaske ba yau mutum da sarayar wannan gaske ne ke bada da gaske ne ko ba da gaske ba ne yau mutum da sarayar amma a nan idan aka kamo mutum ba a gan shi ba ya yi sata ya ce wallahi tallahi ban yi ba dole ka sake shi ko kuwa ka kama mutum ka zo niyyar sata ne ce kaga na ɗauka kaga na dauka a na ga kana dube da to don na dube dube sai ka ce ni barawo ne ka isa ka faɗi abin da ke zuciyarsa babu Allah subhanahu ce to a ranar kiyama kan nan babu ya amma lahu min quwwatin bai da wani karfi liman kilil ba'th yamtanu biha min al'azab wala nasirin ko ne taimako yadfa'uhu da zai tunkuɗe shi an gabanin sa
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما للكافرين أمهلهم رويدا والسماء Allah ya rantse da sama za ta raje ma abotan kaiwa da komowa al-matsar li'audihi kulli hinan saboda ruwan sama yana zuwa yana dawowa idan lokacin shi ya kare ba za ka sake ganin shi ba in lokacin shi yayi sai kuma ya zo to Allah ya ce ya rantse da saman ma'abociyar kawo ruwan sama ta koma ta je ta dawo wal arli ya rantse da kasa za ta sadi ma'abociyar kecewa a shaqqi anin nabat wanda take kecewa ta fitar da irin da ka tura a cikin kasa rarrauna in ga irin ya fito din rauna ba da wani karfi amma Allah subhanahu wataala sai ya bashi karfin da zai hura kasa saboda ya samu rayuwa ya huda ƙasa sai ya fito Allah ya rantsi da wannan innahu ayil qur'ani wannan alqur'ani la qawlun faslun zance ne mai rada ƙarya da gaskiya yafsulu bainal haqqi wal batil wama huwa bil halbi zama wasa ba bil la'ib wal batil ba kuma banna bane innahum ayil kuffar kafirai yakiduna kaidan suna mugun kaidi kaidi ya'maluna al makaida lin nabi sallallahu alaihi wasallam suna aikata kaidi ga annabi Muhammad suna ganin za su samu nasara a kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce su ma suna yi wa akidu kaida ne ma ina masu kaidin kamar yadda suke yi astadrijuhum min haythu la ya'lamun ina masu istidraji ta inda ba sani ba ina bin su a hankali zan kama su fa mahilil kafirin amhilhum ruwaida ya Muhammad saurara makafirai an dan saurara masu takidun حسنه حسنه مخالفه اللفظ اي انذرهم سورارا مس رويدا قنقني وهو قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل رويدا دنا مصدر اي رودا او اروادا على الترخيم وقال هذاهم الله الله يا كما سو بدر wani sai an shafe cewa a saurara makafiri bi ayatul alatis sai lokacin da aka kawo ayar takobi cewa ayyaki أي بالأمر ده هو بالقتال ده ياجي والجهاد ده جهادي سورة الأهل سورة الأهل مجد وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العليم الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه
بسم الله سورة سورة العالى مكية تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم صبي اسم ربك الأعلى تركك أبنجيجن كنزه ربك عما يليق به ولفظ اسم زائد صبي اسم ربك اسم دننكاري ني تركك أبنجيجن كالأعلى ما في دوك كسبة لربك alladhi khalaqa ubangijin nan da ya halitta fa sawwa ya daidaita halittan mahaluqatan ja'alahu mutanasibal ajza ya sanya shi mai dangantakan wato juzuwoyinsa gaina mutafawutin ba a yi wani gaba ya fi wani gaba ba wallazi kaddara ubangijin da ya kaddara abin da ya so ma sha fa da ya shirya ya shirya ila ma qaddarahu min khairin wa sharrin to an ce subhana manzala sana ya ce duk sanda aka ce sabbi isma rabbikal ala sabbi isma rabbikal ala to yana da kyau mutum ya ce subhana rabbiyal azim in an ce subhana rabbiyal ala bihamdihi da aka saukar da wannan sai annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya subhana rabbil a'la din nan cikin sujudan ku da ba shi ake faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sashi to an ce wanda ya fara faɗin wannan mala'ika israfilu ne lokacin da ya ga kuduran Allah ya kai inda ya kai ya ce ma Allah subhanahu wata'ala yana so ya ƙara mashi ƙarfi akan ƙarfin da yake da shi ya je ya dubi faɗin mulkin Allah aka ƙara mashi ƙarfi akan yadda yake iya tashi ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya a cikin hasken zafi ya yi ta tafiya har sai da ya koma kamar ɗan ƙaramin tsuntsu bayan da ya ninninka jibrilu da muka ce fuffuken sa biyu ya ya rufe duniya sai da ya koma ɗan ƙanƙani ya sake ninka masa daga can sai ya ce subhana rabbil ala wa bihamdihi to Allah ya ce a sashi a cikin sujada an ce duk wanda ya faɗa to yana da lada mai yawa shi subhana rabbil ala wa bihamdihi din na faj'alahu ya sanya shi wallazi akhraja al-mar'a ya ran ubangijin da ya fitar da makiyaya ambata al-ushba faj'alahu ya sanya shi ba'da al-qudrati bayan kore kore kusa jafan hashima kullum Allah yana nuna maka irin wannan cewa in kana musun mutuwa da tashi to ga abin da yake yi kullum yana nuna maka abu kai kana gani kai ma kana gudanarwa Allah da ya fitar da al-mar'atiru da wanda dabba zai ci da wanda dan adam zai ci da wanda ma bai da amfani ga kowa dan adam din ba zai ci ba dabbobi za su ci ba sannan kuma ya mai da shi busasshe a hawa baki busasshe to haka nan dan adam lokacin da aka fitar da shi ai kamar tsoron nan ne yana nan yana nan da karfinsa daga baya sai a mai da shi kuma kamar yayi yanda ake diban yayi haka ake dibansa kamar karmami ba karfi to Allah subhanahu wataala ke gaya wa annabi ya rantse da wannan dan ya zama wa'azi gare mu Allah na ce ma annabi sannu quru ka fala tansa sannu quru ka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-hara wa ma yakhfi wa yasrifa dalil فذكرنا مع الذكر سيذكر من يخشى
sannan kwanuka da sannu za mu karantar da kai alkur'ani fala tansa ba za ka manta ma ta ƙara'uhu abin da kake karanta shi ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so an tansahu kan manta da shi minasti tilawatihi da kuma daukewan hukunci karatunsa hukumi da hukuncinsa wa kana sallallahu alaihi wasallama annabi ya zamo da ya jaharu bil qira'ati yana bayyana karatu ma qira'ati jibril tare da karatun mala'ika jibril khawfan nisyan din tsoron mantuwa baka annahu qila lahu kaman Allah ya ce ma annabi la ta'jal biha karka gaggauta innaka la tansa karka yi gaugawa ba za ka manta ba falla ta ta'am nafsaka bil jari biha karka wahadda kanka da bayyanawa biha da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce annabi ba zai manta ba wata rana in annabi yayi magana an ce annabi kana mantuwa sai ce la la ansa walakin unassa bana mantuwa amma akan mantar da ni ba na mantuwa akan mantar da ni don ya zama sunna kan misali inda annabi bai sallar rafkanuwa ya yi kabli ya yi ba'adi ba da an muka yi sallar ɗin muka yi rafkanuwa sai mu bata ko to shi kuma sallan da ka yi rafkanuwa ya fi wanda ba ka yi rafkanuwa a ciki ba da daraja saba'in saboda wancan yin shaidan ya so ya allah ya kada shi saboda haka ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah mai raka'a hudu sai ya raka'a biyu sai ya sallame da ya sallame sahabbai kowa na tsoron ya tambaya to ko an rike sallar ne yanzu wa zai tambaye annabi to akwai wani ana ce mashi zule dai ne sai ya tashi yanzu kusa da manzon Allah ya rasulullahi wai shin an rike sallar ne ko ko an yi an yi an yi an yi rafkanuwa ne annabi ya ce ba daya ba a rage sallah ba ba a kuma yi raukan nuwa ba sai ce a ya rasu sallah ɗaya da yawo in dai ba a rage ba to an koyi raukan nuwa manzala suna ya tambayi sabai a ya rasu sallah ai raka a biyu ne ai raka a biyu aka yi sai annabi ya komo ya cika sallah ya ce sallan da aka yi da rafkanuwa ta fi sallan da ba rafkanuwa da daraja saba'in salatu sahawin jibir khairun mini sab'ina la sahawa biha fantabihi sallan rafkanuwa wanda aka yi ya fi wanda babu rafkanuwa da daraja saba'in saboda haka in kai ka rafkanuwa kar ka bata sallan ta ka samu daraja ne to sannan manzala sallallahu alaihi wasallama alqur'anin nan da aka kawo mishi akwai waɗansu karat ayoyi a ciki wanda da haka suke kuma Allah ya ɗauke to irin wannan ne ya ce akan mantar da ni kamar misali akwai da can a shehu wa shekata idan zana ya farji muhuma albattata da cikin alkur'ani yake dattijo da dattijiya na in sun yi zina a jefe su yanke a jefe su yanke to sai aka ɗauke wannan kalman aka ɗauke amma hukuncin kuma na nan har yau haka nan kuma kaman wajen tsotson mama na matar da ta shayar da yaro jinjiri to wannan jinjirin ta zama uwarsa ko ba ita ta haife shi ba saboda nononta da ya sha din mijinta ya zama ubansa in mace ne ya zama ubanta saboda da maniyin shi aka samar da wannan nono sadaka matan nan da ta bashi nono ya sha 'ya'yanta 'yan uwansa ne haramun ne a kansa mijinta kuma in mace ce matarsa ta shayar haramun ne duk yarsa ce yadda da ya haramta a dangantaka waje bakwai nan ma ya haramta to da can farko an ce ashuru da la'atin ya harimna haka yake a kira in an tsotso so goma in an tsotsi mama so goma ya haramta mutumin nan wanda ta shayar din nan haramun ne ga wanda ta shayar din ya aure da ya aure 'ya'yanta zai aka zo aka yi nasiyinsa da hamsu la'atin aka ce biyar biyar biyar din ma a wani maza ba maliku ya ce a shi kan ko da tsotso ɗaya ta yi in dai matarka ta ba yarinya nono tsut ta sha ko so ɗaya yarinya ta zama haramu a kan ga yaka ce me a a yi maliku ai an ce hamsuran la'atin ya ce ya hamsuran la'atin dai mun ji amma kira'an bai shahara ba ai wanda ya rawaito sahihi mutum ne ce sahihi ne hadisin ya inganta wajen manzon Allah amma tunda ba a samu mutane da yawa ba ni dai na tsaya kai har ma mai matasar ya ce ko da za a ɗebo nonon ne a ɗan diga mashi ruwa inda da ɗan gardin shi inda ɗan gardin shi aka ba yaro to wannan yaron matan nan da aka sha ya sha nonon ta zama uwan shi ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi mijinta ya zama uban shi to irin wannan Allah subhanahu wataala yayi nasin su to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani akwai nasikhu da mansuhu da yawa kaman wasici dace in mutum zai mutu ba a kawo ayan gado ba sai aka ce kutuba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina kaman yadda yazo a cikin suratul baqara cewa mutum ya wasici daga baya aka yi nasin wannan aka kawo gado ga yanda za a yi a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza to Allah subhanahu wataala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karantar da kai ba za ka manta ba to in kaga annabi yayi mantuwa ba mantuwa yake ba amma ya ce unarsa akan mantar da ni don a yi koyi da ni ya zama sunna kaga da annabi ya yi raukanuwa a sallah da muka gyara muwa ba samu darajar ba don illa masha Allah innahu ya alamu jihar wani hafa na innahu Allah ta'ala ya alamu jihar ya san abin da yake bayyanawa min alƙauli na magana wal fili da aiki wa ma ya kafa da abin da yake buya min huma da gare su wani yusiruka lil yusra zan sawwake ka ya rasulullahi lil yusra ga shari'a abin sawwake wa li shari'atil musahhala wa hiya al islam ita ce musulunci addinin musulunci nan addini ne mai sauki farko ma dai tukunna in dai kai imani duk abin da ka kasa sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai kallafa maka kai ba sai in zaka samu iko sallah wajibi ne ayi ta tsaye in ka kasa ka yi ta a zaune in ka kasa ka yi ta a rigingine la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha zakka wajibi ne in ka kasa ka zauna Allah bai wajauta maka ba zuwa haji wajibi ne in baka da kuɗi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha to kaga Allah ya ce li yusiruka lil yusra kaga su zakka a mu a- a a musulunci sai ka kasa rubu'in ushiri sai ka kaba- ka- ka kasa abu arba'in sannan ka bada daya su ko rubu'in suke bayarwa na yahudawa shi ne Allah ce wani yassirka lil yusra sannan mu dinnan musulmi duk inda ka je a duniya ka samu ƙasa wurin sallah ne a gona a titi a bakin hanya a ko menene wurin sallah ne to yahudu da nasara babu sai an shiga church ka taba ganin mutum na sami ta hanya a'a wani yasu rika da yusra umma da umma annabi ke ruwan duniya duka Allah ya mai da shi mai tsarki wajen mu ko ina muka samu ruwa yana gudana in dai ba mun ga najasa ba sai mu dauka mu yi adola mu yi wanka wani yasu rika da yusra Allah ya sauke mu sannan shari'ar mu na musulunci shari'a ne mai sauki to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wa yassirka lil yusra addini addinu yusrun har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kada ka daukan makanka ko da ka ji na ce ayi nafila ayi kaza kar ka daukan makanka abin da zai boye halce ka in dai ka ba da sallah biyar to kar ka ji wani yana raka goma ka ce sai nayi a dauki biyu ka gyara biyu mai kyau gobe in ka saba ka kara ya zama hudu can ka kara ya zama hudu qur'ani nan da aka ce karanta ba faƙar umma ce sana min alƙur'an kullum ka samu ƙur'ani ka karanta ko su muni ɗaya ne wata ran in ka saba zai koma to shine Allah ce wani yasduka lil yushra fa zakir kai wa'azi da alƙur'ani ya rasulullah in nafa'ati zikra lokacin da tunatar wanke amfanin man ta zakara almazkur sai zakaru yani wa in lam yantafi wa nafwa li ba'li wa adamin nafi wato kai wa'azi ko mai ji zai amfana ko mai ji ba zai amfana ba سيذكر من يخشى
ويتجنبها تشقي الذي يلقى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى فدخلها ما تزكي وذكر اسم ربه فصلي سيذكر من يخشى تسنم يطورن الله زي وأسو بها إذا يخاف الله تعالى كآية يزمو كمن آية فذكر في القرآن من يخاف وعيد ka tunatar da alkurani wanda yake jin tsoron narkona ma'ana inda har za ka yi ma mutum dubu wa'azi a samu mutum biyu su shirya ba za a bari ba ba za a bari ba sana ka yi rasulallah kai dai ka yi wa'azin na ka wa'azantarwa shigarwa a zuciya da shiryarwa namu ne da ya zakar ma ya sha wai da jana wala ka shi ko matsiyaci zai nisance sa a zikira allazi yasruqu ajaniban wanda yake barin ta gebe la yaltafitu ba wayoyowa ilayya zuwa gare ta bi ma'ana al-ashqadin na ashqi ay al-kafir kafiri wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin majalisi da mutane yana wa'azi sai ga mutum uku sun buskanto ɗaya daga cikin su da ya zo ya ga manzo Allah na wa'azi sai ya ratsa cikin mutane ya je zauna a tsakiya ɗaya kuma sai ya zauna a gefe ɗaya ya juya ya tafiyarsa da aka gama sai manzo Allah ya ce ba zan ba ku labarin mutum uku ba shi rasulullah ya ba mu labari ya ce mutum uku da fuskanto yanzu ɗaya ya taro zuwa ga Allah Allah ya karɓe shi ya taro shi shine wanda ya shigo tsakiya shi ko na gefen nan ya ji kunyan Allah Allah ya ji kunyan shi shi ko wancan da ya tafi ya ba Allah baya Allah ya bashi baya sadaka duk lokacin da kaga ana wani abu na Allah in ka zo ka shiga tsakiya Allah ne ya karɓo ka in ka zauna gefe ka ji kunya ne kana ce gacin ya koma Allah ba ya ji kunyan ka in ka juya ka bada baya Allah zai ce bai bai a sauka lafiya na'am allazi yasla na kubra wanda zai konu da wuta babba hiya narun akhirati wutan lahira wasu gura karaman wuta shine na duniya idan ka ji yadda aka samu mana wannan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce wannan wuta da yake hannunmu juz'i ne daga juz'i 70 daga wutan lahira juz'i saba'in kashi ɗaya ne daga kashi saba'in daga wutan lahira to lokacin da Allah ya saukar da annabi Adamu a ƙasa ya san cewa dan adam duk inda yake zai buƙaci ruwa zai buƙaci wuta dole ka samu wuta don a dafa abinci Allah ya ce Jibrilu ka je ka samu mashi garwashin wuta ka kai mishi da ya dauko garwashin wutan jahannama guda ɗaya sai da aka tura ta a korama saba'in ruwan na konewa korama saba'in in an sa wannan ya kone wannan ya kone wannan ya kone ya ga kamar ta ya zo da ita ma annabi adamu tana zuwa ta kone duk tsirin da yake duniya ya sake mai da ita ya sake bi wannan kone ya sake kona ta to aka kawo hayakin da ya fa muke amfani da shi wannan hayakin ne fa take babbaka mu take babbaka gidajen mutane to Allah subhanahu shi yasa Allah ya ce da sannu zai shiga wuta annaral kubra ba wuta babba ba irin irin wannan irin wannan wutan da kake gani ba allazi yasra nalar kubra ba karamar wutan ba yau wutan nan na duniya ma makotaka ake yi da ita kuma a samu bala'i ruwa yana kuna amma ba mu taba cewa ruwa ya kona mutum ba me ya kawo ruwa ya kona dan adam saboda ya makotaka da wuta makotaka kawai kana sa ruwa dai an san shi lafiya lafiya amma yanzu kana sa shi a tukunya ka banka wuta saboda makotakan nan akwai wani kariya tsakaninsu ana nan ya tafasa yana zuba a jikinka sai a ce ai ruwa ya kona shi ruwan me a makocin wuta ya yi makotaka da wuta ne to makotaka da dan wuta maka ne da ke shi sai ya kona ka Allah ya sanar kubra na hiya narul lahirati summa la yamutu sannan bai mutuwa fiha a cikin ta wala yahya bai rayuwa hayatan haniya qad aflaha man tazakka hakika ya samu rabu man ta zaka wanda ya tsarkaka bil imani da imani wa zakara sama rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa mukabbiran yana mai kabbara fa sallaye salloli hamsa guda biyar wa zalika min umuri al-akhirati wannan yana daga cikin lamuran lahira wa fuka kufaru makata kafiran makka mu'riluna masu kauda kai ne an haga baninta
بل كنتم لا تدري ولكن قالوا ما أبكي إن هذا لجزء بلوني سلوك إبراهيم ومني أنتم أنا كنا ذلك الحياة الدنيا بالتعزانية والفوقانية على الآخرة والآخرة لاهرة المشتملة وندي تارو أكم الجنة خير يافي وأبقى يافي وانزوا إن هذا الإفلاس wannan babban rabo man ta zakka wanda ya tsarkaka wa kaunul akhirati khairan na fi sufil ula yana cikin littafan farko abin saukarwa gaban alqur'ani shine littafan ibrahim da musa an ce wannan littafan guda goma ne da attauran musa kamar yadda abu zar ya ce na shigo wajen manzon allah wata rana na zauna kusa da shi a masallaci sai annabi ya ce abu zar ai ana gaida masallaci ya ce me gaisuwan masallaci ya ce kai raka'a biyu da ya raka biyu ya zo ya zauna kusa da annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Abu Dharr yana cewa ya Rasulullah wai shin a cikin abin da Allah ya saukar ma annabi Ibrahim ya kawo maka wani kuwa sai ce ai ga yana kada da hamanta zakka wa zakarin rabbi sallallahu alaihi wasallam ya tana wallahi to khairu wa kaina hada la bi subi ula subi Ibrahim ya Musa to alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin akan Allah wani yana tambaya wai akwai lokacin da akwai wani yaro wanda aka samu suna muhammadu da su to daga baya bayan yaron har ya girma ya tasa sai daga baya sai aka samu wani malin da ya ce wa wannan suna ba ya asali suna ne ba mai kyau ba aka canza masa wani sunan wai yaya wannan matsayin wannan suna ne to ai alqur'ani ne ya ce ma annabi ya ayyuhal mudassir kuma duk tafsiran duniya sun ce sunan annabi ne mudassir sunan shi ne muzammilu in an sa muhammadu mudassir ya ce ba ba kuskure ne to waye kuskuren qur'ani qur'ani ne kuskure da ya kira annabi mudassir saboda haka kuskure ne karancin ilimi ne ya sa a yaka haka ya zauna a sunan shi mudassir wancan sunan da aka sa kuma ya bar musu kayan aka maka la wai mutum ya wani mutum fita da da kamfin da kai wai ya iya rabu jero da masara duka a haɗe
eh to don a yi kunu ko a shinkafa da masara to in ya bayar ayin da akwai masu bukata galibi kotul balade aka ce ko shinkafa abincinmu ne masara a gero ma abincinmu ne abinda za mu ka ce a bada shinkafa wanda ya fi cin shinkafa shine galibin kotun shi mu ko da muka fi cin masara galibin kotun mu kenan to an ka bada shinkafa ka yi gaskiya kai mai cin shinkafa amma an ka bada masara to akwai magana don ka san sai an yi riga
aka maka la wannan wai yana neman menene wannan halaccin wannan abu da ake karantawa idan an zo an saura wani zai ban fa'iwar baniya don ya ji wani malami ya ce wai wannan bayi da asali wai ana yi wani kun gama da jahiliya ne ake faɗin wannan tarafi yan rigiman addini ne bin rifa'i wal banina ai mun faɗa lokacin da sayyidatuna khadija za ta bar duniya manzon Allah yana cewa in kin je ki gaida kishiyoyin ki tace kai aure ne kamin ni yace a ban yi ba amma Allah aura mini Maryam ya aura mini Asiya ya aura mini yar uwar Musa alaihi salam wanda ta zo tana cewa la adullukum ala ma yakbalu to tace mishi bir rifa'i wal banina ai addu'a ne bir rifa'i wal banina ai da ya san ma'anan addu'a ne Allah wannan aure Allah ya sa ya zama sanadin daukaka da yaya shi ne kawai bin rufa'i wal bani Allah wannan aure da ɗaukaka ya zama ba an yi auren kuma ya kasa ba a samu ɗaukaka wal bani na a samu ya'ya to aure ya wuce haka da ake nema to ai addu'an kuma ya ce wai wakin
haka ne da wanda da Allah suna da kwamanin da ya yi musu bayani akan maganar itikafi itikafi ya kusa itikafi dai makotaka da masallaci ne mutum ya bar gidansa ya kwaikwayi annabi muhammadu wanda yan goma na karshe ya yi kan naɗa tabarmansa ya koma masallaci yana itikafi itikafin nan ba ke bance wani abu wanda za ka yi guda ɗaya ba duk aikin da ya shafi ibada nafila ne istighfari ne salati ne karatun alkur'ani ne zikiri ne da sauransu amma ba wurin tadi da jin bbc ba ba wurin fira a koma ba in ka ga masu fira itikafi kai ka ware gefe guda ka shagaltu da abin da ya dame ka kuma ba kai ta yi har ka cuci kanka ba in ka yi ka yi bacci lokacin cin abinci ka tashi ka je ka yi bai halatta kana itikafi ka je gida ba ko da mutuwa aka yi ko da mutuwa aka yi a wannan kwanukan da ka ɗiba sai ka ce to Allah ji kanki ina nan ina ta masa addu'a Allah ya gafarta masa baka zuwa gida in wanki ya same ka ka fita gefen masallaci ka biya bukata kai wanki ka dawo ka zauna masallaci wannan shine itikafi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi
akan wasalla wai wanda yana tafani wai ya matsayin auren mutumin da yake zargin matansa tana zina kuma yana zaune da ya matsayin wannan aure na
to aure dai nafsin aure dai ba abin da ya sami auren to amma akwai mummunan zama mummunan zama kuma ai a shari'a ya ce imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi hisan ka rike ta da ya kamata ya kamata nan kuma ka daina tuhuman da in dai ba ka gani ba don kana zuwa wajen shari'a za ce wani kato ka gani tare da ita a'a na ga tana kallon wani ne to shi ita shi me yasa ya kalle ta don haka ya daina zargin sai ya gani in kuma riba ko kanto ya shiga tsakanin su to Allah ya bada hanya in ya san tabbatar a cikin zuciyarsa tana da nan ba sai zage ta bai aure wata ita kuma ta samu wani
fatiha ma salatul fatiha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى اله وصحبه ونسلك ونسلك من فهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم Dalla ala Muhammad ya rabana.
Allah kara ma lafiya.